إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 19 ga watan Sha'ban hijira shekara 1443 wanda ya dace da 22 ga watan 3 2022 muna cikin littafin bulugul maram na fi zama hajjar askalani insha Allah yau a littafin na bulugul maram za mu yi darasi na 87 insha Allah darasi na 88 ne ko? da takwas to ha? kenan ina ga karatunmu dai na ƙarshe mun fara hadisin abu huraira na dalilai da ake arman mace ko sababi da ake arman mace shi ne mun ja mafassara ba lokaci za mu koma kenan farkon hadisin yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه جماعة بقيت السبعة وانا رواية أبو هريرة ودليل cewa duka dai wannan masu da muke kawo a nan guda bakwai nan ko da zai wai bayan bukatar su abu hurairah ke bada labari yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kahul maratu da arba ana arman mace kan dalilai sababi guda hudu yake kai ga arman mata wannan dalilin guda hudu wanda kowa akwai kowa akwai irin nashi mahi yawa shine da sababin da yake sa mutum arman mace wannan abin guda hudu zai jero akan arman mace akan arme ta limaniya dalilin mai kudi ce wanda kenan za ka mori dukiyarta don kwaɗan abin da yake hannunta na dukiya wale hasabiya ko yan dangi ce a ce yan asali ne masu daraja fami ce masu kima masu daraja a gani misali ce ko da wani gwamnati ko da yammi kudi ce da babban gida wanda suna da suna wannan famikin a ce ka samu shiga cikinsu wadda jamaliya kuma dalilin kyakkyawa ce san kowa kinun da ya rasa walidiniya kuma aka aro mata sababin mabuciya addini ce wani abin guda hudu su ne abin da yake sababa yake kai mutane ga araman mata yake kai namiji ga araman mace to wanda daidai guda hudu da ake araman mata sai a nasarar lalasallam sai yake ishara ko sa ka hanya a wannan guda hudun kai mai imani mai neman tsira mai neman cin nasara a rayuwa fazafar bi zati din kai gaugawa ana kata kubce ka kama da kai gaugawa akan kubce ka kai kokarin rike ma bucar addini sama da wannan abun guda uku da aka ji ya ka kalmar talibat yadak asalin kalma ce wadda ana kawo ta ba ana ne ba asalin gundarin bakin ana kawo ta da bakan kanin magana kan imma kwadaitarwa wani a wani hali akan ta'ajjub wani abu da ya kan da daidai wanda ba zahirin kalma ba zahirin kalma iya ba kamar zama addu'a ce hannun kai game da ƙasa kamar talauci kamar sauran kalmomin a cikin kalmomi na larabawa hatta a hausawa akan kawo ta kalma asalin kalmar kadiba gundarin bakin zai ba da muguwar ma'ana amma a inda ake hudunta ana kawo ta ba wurin muguwar ma'ana ba shi mai hudun ga abin da yake yanzu misali za ka gaba haushe kaya abin a zuwa gani yana yaba ka a ce ɗan banzan ko shayya kaga wanda bai san hausa ba bai san ba al'adun hausa ya kalma a rubucewa ya ce ma wani shege ya ce ba ɗin zina ne ma gaba daya ya yi abin a zuwa gani amma ya ce mai ɗin zina ko ya zage shi amma wanda san kalmar hausa a hausa ana kawo wani kalmar ba ana ne ba a gundarin bakin ana ni ne na wani abu na yabo ne ma a wurin yabo ne ma a wurin kamar za a ce misali na ga za ka ce misali mace a ce saka ta umar kace namiji saka ta umar ka oka ta asara ka oka ta barin ka saka ta umar ka gagar karma ce oka ta barin ka ba na ne ba duk abu kan ana kasa mana wannan ababen kenan ko mutum misali zai ce ai wani ya zo a dubu ba wata wanda mu zuwa ta yi a dubu amma da gudu ba anan kalmar yake ba a takaice dai wannan annabi sallallahu alaihi ya ja hankalin ga kai kai kokarin kulawa da ma'abuci addini shine abin da ya ja hankalinka na kuma da maganar fatar samun alkhairi a gare ka kai da kai ma'abuci da ka kama ma'abuci addinin kenan kai ne wanda zaka samu nasara cikin wannan abin da ake nema dalilin su sai mamin zai wakane wakana kai dai ka wuce riki ma'abuci addini tunan duk da abu ne ko wani abu ne ba wani dogon bayani ko san wani abin sababin aka amince sababin su tamam kenan musulmi ba an hana ba araman ma'abuciya kyau ko an hana armal yan dangi ko an hana armal ma'amuna aka ce mai kyakkyawa ko kyau ko dukiya ko dangi ba wanda aka hana arami dalilin shi amma abin da ake ne kai zaman ta kurin ken ne kaɗai kai ka magana kenan kurin kai ken ne kurin ba ruwanka da abin zai bai ba yan duniya ce menene ba ruwanka da sakaci da kominta kurin kai da kenya kai kashi na hadarin ko a ce kurin kai duke da ke kallo gurin ko a ce dangi domin kuma mai mahimmancin addini a wannan wuraren abu ne a hili inda ka ce dan kyau ne tabbas wata zai kare inda kenya kai ka diyan da ta kai ga kyau mace ko namiji wata nan ya baka tausayi kyan zai tafi ana walƙiya fara yaba duk mun za su hayan yaba a takure dukkan ya lalace tabbas ka ke nan in kinya kai ka ka ga kenan abin da mutum asara ce wasan kenan kai da zai in duke ce kai duke ta kare ba mamaki ta kare to shi kenan kenan ka sake ta in asalin ne iya ubanta wani gwamna ne gwamna kudi ne kare iya maka gidan kaso ya mutum a gidan kaso an ce ma wadan wani baka so ma aka dangana ka da shi ma nawa aka yi masu iko an aka yi na abin kan baka so ma ce kai kana tare da wani saboda yadda ya shiga wani hali daban kenan dai na ayan wako a jibilce idan za mu yi arme mu kula da addini shine babban magana ba wani abu daban shine gaba da komi ba dan ba an tura wancan abin guda guda uku amma ka sa addini shine a gaba kuma abin da ya biyo baya kuma wani tsari ne daban ken ne duke ce wani abu daban ne kuma da inda addinin in duke ce shi ne amma za ka taɓa in duke ce in ken ne addinin shi ne kawo kyakkyawan zama amma ne ba addini wanda duka matsala ce ko ne ba tabbas mutum ba addini kwan dabba ce dabba mata yi shi wannan an kawo wannan magana a kan ɓangaren namiji mace ma haka ne ita ma da annabi ya ji hankalin a bada ta ga ma'abucin addini yanda kai za ka ɗauki mabuciyar addini haka ɗiyarka ka bada ta ga ma'abucin addini wani yamma hasan basari shawarar cewa ina da ɗiya zan bada ta ya ce ka aura ta ga ma'abucin addini ya ce ina habba ha a karama wani abu gada halin zulma in ya so ta zai karrama ta kwarai ko da ƙinta bai zalimtar ta kenan mutumin da ya san addini shine zai kare mutuncin diyarka ba zai ci mutuncin ka ba ba zai ci mutuncin ta ba amana da aka bashi zai kula da amana kenan duk abin da ya addini shine a gaba shi ta tarwa yake cewa idza atakum man taradawna dinan wa khuluquhu fazawiju illa taf'alu takun fitnatun fa'adu fasadun arid ko kabir wannan wanda ba cewa idan wanda ya zo neman da yau kun yarda da addinin shi da halin shi ku arma mashi kaga annabi ya ƙara addini da hali akwai na iya aiki na hali ne kai mutum ma'abucin addini ne ga azumi ga sallah cikin dare amma wani iya da kaushin hali iya da kaushin hali wajen mu'amala ba kyau amma wani sallah akwai to kenan da addinin da hali annabi ya gama a bashi diya in ba a bada ba kawai dalilai shi ne ce akwai banna a saman ƙasa wannan kenan dai a takaice akwai jan hankali kulawa da addini a lokacin aure wa ina ga wannan shine dai hadisin mu na karshe sai wata ruwa yace wa anhu kenan Abu Hurairah radiyallahu anhu yace anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa idza rafa insanan idza tazawwaj qala barakallahu lak wa baraka alayk وجمع بينكما في خير cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya kasance in zai wa mutum barka ta aure ga abin da yake gaya mishi barakallahu lak Allah ya albarka gare ka wa baraka alaik ya albarka a kanka na kenan anan abin da zai biyo bayan ma Allah mai albarka gaba daya kuma wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya hada tsakanin kai da matarka cikin alkhairi zaman alkhairi nan ya karantar da mu addu'a da ake ma ango a lokacin da ya arme ta neman albarka da alkhairi a cikin wannan aure duk da ya karanci jifafin mara musulman na albarin Allah ya kawo ta addu'a ma banda wannan almuhim ana wa mutum addu'a ta albarka Allah sa albarka a cikin wannan almidi shine addu'a da zaka ma ango a lokacin da zaka mai barka kinan barka ana gama ta da addu'a ta ango sai bayan wannan da wannan ruwa da kuka da hadisin tabbatacce da ta rawu Ahmad wal Arba'a sahahu Tirmidhi ibn Khuzaimah ibn Hibban da hadisin tabbataccen hadisin ne da kace sai وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وسنه الترمذي والحاكم عبد الله بن مسعود yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da wannan kalma ta atashahud haja eh addu'a ta bude duka wani bayani a lokacin aure ko karatu duka wani darasa annabi kan kawo wannan addu'a a duka wani babban bayani haka in zai gabatar da wani bayani wanda kamar can misali da aka ce muqaddima na bambanci da muqaddama muqaddima da ake yi wajen fara karatu ana kawo wannan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da al-albani mullah al-khutbatul hajjaz amma da littafi musamman yayi wannan akan wannan mas'ala kurin ta fara karatu ko duk wani bayani ya kawo da wannan littafi na musamman ya kawo ruwayoyi daban-daban ko lafuza da suke dai magana kan cewa a sunna wajen gabatar da wani bayani mai muhimmanci ana kawo da wannan bayani wanda mun karanta cikin katimu ne na wanda cikin sai musulun wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dan bayani ne guntu wanda wannan aboki na shirwa musulun Dimad bin Sa'alaba wanda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ta suna yarinta suka abuta da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi tsawon abokin shi suna yara tun suna suka zama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ji labari aka ce ai wannan tsawon aboki naka iya na a Makka iskoki sun taba shi ya haukace ya haukace a nan a garin Makka shi kuma a lokacin ya zan boka iya maganin iskoki tun da bayan ci abokin shi ya tabu kenan shine yazo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake yazo ce ya Muhammad la na samu labari an ce ka tabu ka samu iskoki sun taba ka ni kuma ina maganin wannan iskoki manya da kanana yazo in ji iskokin wanne ne suka same ka ina da magani da yawa Allah ya kamar kada mutane da yawa a hannuna da yawa san warke hannuna shine nazo in maka an hane ka na sallallahu alaihi wasallam ce me kun yi ba kun abin da ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ta ta ta yace ina kuma sake mu wani kalmomin bakin na ne da shi inda take mun annabi yesu daya yesu ta gaskiya waɗannan kalmomi naka sun kai iyaka wajen ma'ana da ta fasaha ya ce wallahi wannan magana ta ka bin taɓa ji ba na ji kalmomi na waka na mawaƙa bin taɓa ji kalmomi masu shiga jiki wani kalmomi naka a nan ya gano maza Allah ba mahaukci ba ne ta kai ce gano wannan ba mahauka a kan nan kullum na abu da zabo kai da ne musulunta a nan ne musulunta kaga nan ko daga mukaddama daga mukaddima shi ayyam sananta wannan kurwa aka mishkura ya gane ma'ana kuma shi kullun aka samu malamai da sa taba kansu hala wajen wai su kurin ganin albani ran wallah iyakan wannan ita ce sunna ta bude karatu to su kuma wai dai ya kwanta ba haka bane ba ai ta ba wahala ai wani ya kaza wani kaza shi me matsalar shi dai ba min karatu da wannan abu abin da ke neman wa a ce ainihin kamar wasu masu kamar in karar ma in alhamdulillah na wani saboda dole bane yayi sai ga kowa ya nashi daban na malama daban ko da malami daban daban kowa ya nashi kuma da wata a ce da kayan na annabi ayyuka ya dadi da ko da ba dole bane bane a zai muhimmanci kai abin da manzo Allah yake wajen fara abin shi to daga malami wasu halitta wani malama halitta yayi ko kun nan in karin wannan magana bude karatu da alhamdulillah na wani ko cikin malaman suna ne Allah gafarta musu wannan dai babu mai shakka annabi sallallahu yana wannan kalmomi a lokacin bude karatu in wa kowane ne da ce kai taka ko to wani malami ba abin da yake kai bude abin da manzo Allah yake har bude karatu da shi ko an ce ana ana ko ne ko wanne yayi wanda yake rigima kan na wa annabi salatu na salatu fati tana da kyau bata kyau kadara tana da kyau duk abin da aka bai bata da shi da wanda manzo Allah ya hudi ya karanta ta hanyar wahayi da wanda wani ya tsara ko da ana iya yi wani mun dai ba ba kai shi hala wajen asaba bai gurbin da ba su kai ba a yi jayayya ko a rigima ka abun kullum mutum hita abin da manzo Allah sallama yayi shine gaba da komai sai ka huta kuma to wannan dai muqaddama ma'ana inda alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh muna godiya ga Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafarar Allah ka ji duka a cikin farkon abu ka gode ma Allah ka yaba Allah ka nemi taimakon Allah ka nemi kuma Allah gafarta mana ونعوذ بالله من شرور انفسنا to lafa zaka mun sai ta'amar ya lafa zaman da bane muna neman tsari daga sharrin rawukan sharrin zuciya sharrin rai Allah kare mu shi man yahdi Allah fala mudilla la duk wanda Allah ya shirye da shi ba mai batar da shi tabbas wa man yudlil kuma duk wanda Allah ya batar da shi fala hadi la ba mai shirye da shi har abada wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu na shaida Muhammad manzon Allah bawan Allah ne manzon Allah ne sai ta wa qara'u thalath ayat ina karanta wannan ayoyi guda uku يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan ayoyi su ne nan ya kawo lafazi ne daban-daban da wani lokaci zai tsaye sai takaita bakin wannan babu ayoyin wani lokaci kan da ayoyin kadai wani da su ne abin da ya tabbata na wannan mukaddama wadda ake gabatarwa nan muna cikin magana arme kenan a arme ma annabi salama yana wannan mukaddima kahin a gabatar da siga ko bayanin arme hatta arme shi zai ka magana kan bamu arme can cikin magana babu na sallar juma'a za mu ka irin wannan daga cikin wannan sigogi na na bude bude bayani a can ma maka wannan magana ta jima'a kenan nan da yadda abu mai muhimmanci ana gabatar da wannan ko a kawo wannan kin ko a kawo ayoyin wani ce ka ayoyin ma ba ta da kawo wannan ba dai su dai su ne kurin abin da ake gabatarwa wajen duk wani abu mai muhimmanci ko bayani ga mutane ana so a kawo daga cikin wa'annan lafuzza dan a wancan littafi da albani rahimahullah yayi ya kawo lafazi daban-daban da wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan din dai wanda aka yi a sunna kuma an saki a gabatar da wayannan ayoyi a lokacin tabbatar da bayani na arme ko bayani akan kullu arme zamu ce tunda zai magana ta khitba a gabatar da ita a yi bayanin tabbatar da arme wannan shine abin da yake wannan hadisi kuma cewa da ruwa ce tabbatatta hadisin sahihi wa an jabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukum almar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al rawahu ahmad wa abu dawud rijalu zakat wa sahu haji abinda yake wannan ruwaya jabir ke bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza khatab ahadukum almar'a idan ɗayan ku zai nemi arman mace iyakan kenan iyakan ta da arme fa in istata an yanzura mina ila ma yad'uhu ila nikahi fa yaf'al in ya sami ikon dibar abinda zai kai shi ga aurenta yayi wannan ana karin masalar don kasar malamin gabata akwai su maganganu kan dibar macen da za ka arma wasu kan yin malamin cewa wasu sun matse wasu kuma sun bude da yawa matsewa a ce kurin yadda take shiga hijabi a waje ko ina a rihe a ce ko mai armanta bakin abin da zai gani irin na kowa an kadiba a nan har ma yanzu an na kowa ne ma har ma a ce a sa ɗan hijabi fuska ba ɗari ta wasu kan tafi kan cewa bakin fuska da tayin hannu kaɗai irin dai yadda take ga sauran kowa haka zai kalla wasu ma na ba da dama ha'aihu ta a tahi unguwa ma a ta yi a ɗan shaƙata kayan arini huta su yi sorti ana akwai cikin mazana akwai hallara ba akwai adam akwai yanzu musan da za a ta yawon shakatawa wurin shakatawa ta wani wai ya santa da armeni za ta yi yawon shakatawa a je ziyara ta dangi a sai gari dauke ta ta yi kaga wannan akwai sakaki kwarai to tsaka tsakiya gaskiyar magana hanya mai sauki domin akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda albani cikin su su yi kwarya bayani kan irin wannan mutane masu matsewa da yawa wannan ruwa ta jabiru tana ƙara hudu abin a hili cewa ya ce idan ya so mace da arme ya ce ya kan laɓe inda ba ta sani ba don ya kalle ta da kyau ya ganta mishi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa inista a an yanzura minha minha ila ma yad'u ila nikahi ya fa da fa'al in ka samu damar diba wani abu daga jikinta kuma ce abinda zai kai ka ga armanta ya sa ka so ka so kusantar ta yace kai sai Jabir bin Abdul Qashin haka yace idan iya san arman mace ya kallabe inda bata sani ba ya kalle ta da kyau kagwa cewa ta lelebe inda bata ganin shi haka nan baka ce ya sai huska ko dan ko wanda suka yi wa kan titi ma huska titi ba ko kina kawai abin da yake so gani kuma shi manzala bai kayyade ba ta gaskiyar magana a hanya ta tsakta masu hanya ta biyu tsaka tsakiya masu cewa ya halitta da abin da ke a tsaraf huska da wani hannu bakin nan su wani kwamni kawa sun ka asar jida kuma sabon na kai shi na umar bin khattab lokacin da zai al'ummu kulsum ya sai da ali da ali tura min ita ya daga kwabrinta idan daga yanin ya ce dai na kuma gane da wadanda shi da gaskiya da muhim wurin abin abinda kuma yake haramun kaɗaita kaɗaita ka kai da ita amma in dai ka kalla ne Allah sun zuciyarka don arman ne kake so ko kuwa kurin don sha'awa ka ne amma ƙarshe wannan ruwayoyi ire-iren wannan sana kan gaskiya in dai kalla ne kai don ka arma ko ba huska ban tayin hannu ba wanda ce ma haramun ne gaskiyar magana in dai akan dalilin aure ne Allah sun zuciyarka kuma shi ne mai hukunci a haka bayan wannan to na muka magana gaba zuba dai wannan ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne hasan ya tabbata na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai iya dibar wani abu a cikin mace da abin da ke zai ja ka ka armeta kai ka diba kenan rawu ahmad wa abu dawud da rijalu sakat can mu dai kullum maganar rijalu sakat iya cikin hanyoyin hadisi ba shi bane ba yake bada hadisi ingantacce an ce siqat rawu siqat bari muna magana ko a ce rijalu rijal sahih wannan duk bai kwatanta hadisi sahihi ne ababe ne da ake kama a samu ingancin hadisi ya zamanto siqat kin ne a samu wata illa ta ta ko ta shuzuz wani abu daban ya gitawa hadisi duk da rijalu siqat siqat kin ne eh amma akwai abu da zagito an isal abu da aka sani to shi da hadisin da yana da hanyoyi wanda iya da matsayin hadisin tabbatacce zama hadisin hasan kuma ya ce yana da shahid na a wajen turmuzi da imamu nasa'i maimakon jabir a kuwa hadisin na mugadabin shuba shi ma mugadabin shuba wannan magana ta hadisin ka na maganar diban mace in yasan na maganar diban mace ga wanda yake san arme ya dibi kenan inda zai sa ya kai shi ga aurenta duka dai hadisin yana da hanyoyi ko ne kuma dai a taliban an gantar da ruwaya ta na ibn majakin da dai ibn ban da muhammad ibn musallama shi bane nafsul kalam ne na magana diban mace ka san ka almeta ka diba abinda zai kai ka ga almeta wannan babu lahi dan ka diba sai yace wani muslimin ana abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajul tazawwaja mar'atan anazarta ilaiha nan wani ne ya zo a nasarar labari zai armi wata daga cikin amsa ya ji ya magana armi ya zo ba da labari ya ji ya ga wata kuma cikin amsa zai armi ta nabe ce kadi bai ta da kyau kadi ba ta shi da ya ce la ta ce isa hafan zuwa jiyar kadi ba kadi bai ta da kyau wata ruwa ka ce fa ina fil ayun ansar shay'an akwai wani abu a cikin ina ansar kai je akwai matsala kenan nan ya ba shi dama ya koma ya dibe ta da kyau tarwa iya cewa yin haka shine zai kawo kyakkyawan zama a jima tare ba ya ta zo ba ka ga wani abu wanda kake baka so abin da ce da wuri wannan yawa shine ke bada damar kenan maganar armi an ce ba sha sharadi ba diba guda kun ya kula rufe yana iya zake dibawa yadda dai zai kai ga gayakin ta arma babban abu mai hadari samun kadaitaka da wanda kake nema arme ba da dama su kadaita ko a gidan shi ko a wani gida daban amma in dai yazo ya tattauna ne dibe ta ta dibe shi kuma ita ma tana da wannan haƙƙin ta dibe shi wannan muna bangaren namiji ita ma mace bangaren ta takan yi tabbata su ko tana so yadda yake da wannan haƙƙin na in ya jiba bata mishi bai hasa ina tana haƙƙin ta ce bata yi annabi sallallahu ya raba ma an kulla arman ma ya tada arman ko dalilin irin su mata sabit sai ta kurin ba ta bukatar shi bai mata ba shi da layi ko daya ta bangaren addini da mu'amala sai ma kun ta ce iya da muni kun ba ta san shi duk da an mai shaida da aljanna ma kaka ce kai alisunna ne eh alisunna ta ta ki alisun malami guda ustaz guda alisunna ta ki shi a ga sabit ma ta kiya ko kenan wani abu ne wanda yakan zo ɗabi'a ce so da ƙi ta ta yasu ta ta banna aibin tabi da akan komi na addini amma ta ce labarin sanci kuran wata ta ce da jimamati gaskiya kurin iya da su fashi kuma ta banta kurin ta ce ta zama da shi ba ta iya ba da haƙƙin allah za ta hallaka ga ƙisa wannan barira ko kaga annaba har hukunta yi farida da wannan ya ka ce na mugisu ko kaga sahabi ne amma annabi ta ce kudin ta bata bukata dama Allah Allah dama dan tana bai wani ta dangana in ta same shi ta ce a ita ta nan ta same shi ta kare da shi din titi yake ta iya ta hanya ta wuce ya bari da ke hakuri ki hakuri bari da ke dawo ta ce la la la abbas ya ce ya rasulullah wallahi ya ce tun da nake a rayuwata ban taba gaba san da wani ke ma wani irin san mu gisa ga barina kuma ban taba gaba kiyayya da wani ke wani kiyayya irin kiyayya barina ga mu gisa abin da kai gaya ya rasulullah kai magana kai agaji ka haɗa ki Allah na kira barira ta barira ki haƙuri ga mijinki ki koma gidanki ta ce ya rasulullah ta amuna ne umarni da kake bayan ko shawara ce umarni da kake bayan shawara ce ya ce shawara ce ta ce Allah ta ce lati da labar ba ta bana shi kun bana bukatar bana bukatar shi kun inda shawara ce to bana so kun dole kun ta kai kenan abun so wani abu ne ko mun aqida ko mun karatun ko mun tana ta bata san kun da kai zaka ce bata maka ba duk karatunta duk har da ta bata maka ba ita ma haka ne kenan asasikin almi shi ne so zalabai na kuma wadatan warhama wannan shi tushe mawadda da rama wannan so shi ne tushe maganar jin kai tausayawa matuƙa babu so to gaskiya yan uwa yana samun diyarar matsala ya ɗauki abin da zahi kuma ɗabi'a ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shine bon jagoran an ya tada ya tada mu gaba daya to ta rasulullahi babana ya mun almi ban so kun da nemi bukatar shi akwai da abin bai tada aka tada arma an yi kuma ne kuma aka tada haka akwai kuma an tada ta ce arsulla na dangana wani baba na yi amma da abin haka ne don uwayen sun ba su da wannan haƙƙin na tirisa mace abin ba ta so kenan wani abu ne ya shahi ɗabi'a mutum kuma ana son zama na mutunci da zama abu in ba su babu kun babu shukuru na kenan kowa ka yi arme a tabbatar da kowane ɓangare yana so shi ne kuna ɓangaren macen tana so shi namijin iya so ba isa bace baka ce kurin kai dole sai an mata ko bata so ita kimbi ta shiga da yawa suka karuwanci Allah da yawa mata da sun shiga karuwanci sun shiga karuwanci dalilin arman dole da yawa wata a gidan mijin za ta zuwa tana sakarci da da wani kun mijin akwai wanda ta shiga wanda da ta mata kai mai gaya bai damuwa akwai wala ta gaya min gaba da gaba ta gaya min ta ji gidan tana bana wannan tana mun jajin wannan alaman da ba ta so ta ce wala ma ne ta kai ni mijin da wani akwai in take so ta ce da shi suke zina dan lalaci mijin suke ta ta gaya mai ni wata da muke da wani ya kawo da kai da kai wani hukunci ne ma na gewa ya ce na yi miki Allah shi wajen zaka ci lalacewa ko ya yi mata ga mutum ke da ba mun kun hakika wani abu da wanda da gaske ne cewa na yi miki ka san abin lalace ya kai gaya namiji mata da tana kwanci da wani yau gaya mata ta ce wallahi ta ce haka muke zama da shi kuma ya san tare wallahi ya san ka abin ya kai gaya lalace ya kai gaya irin wannan wallah akwai da yawa irin wannan abun wasu ma sai da kashe masu kashe mutum gaba daya kashe mutum masu gaba daya su kashe shi gaba daya su mutu ko wata inda ya ce ma wata kashe shi a takaice dai su zamana kurin zaman bala'i zaman wahala Allah shi da mu dai a takaice dai kurin gaskiya a ya tara an ba so ka a yarda a gama arman da ba su kurin وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه حتى يترك الحاتم قبله أو يأذن له متفق عليه ولمثل البخاري عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كي تشوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي لا يخطب أحدكم على خدمة أخيه كتا ينكو ينما علمي أكان nema na wani ɗan uwanshi musulmi nan wani ya shiga ka samu labari wani iya cikin ya ji ya ga wanci ana magana wasu na tattaunawa ba a ce ba ba a bashi kuma wace ba ta so ba ana cikin tattaunawa kai ka sayo kai bai halitta wannan hata kai imam malik shi a cikin masu ganin masan ko aka alamun alamun ba a jama'a malikiya alamun masan bi ba an kai makai daga ba da jamhur suna ga cewa kuma haka suna da ƙarfi maganar su cewa armi yayi kai lahiri to kenan dai kuma an san musulunci inda yake da hanya ta kullum ina ina murmurin ikhwa magana kullum sai bin akhawaka magana dan wantakan nan kware da kyakkyawa zamantakewa ta musulmi kare da abin zai kawo shahana adawa tsakanin musulmi wannan iya cikin hanyoyin da ake domin idan ka zo ka kasa mutum a wurin armi iya ciki iya kokarin a sallama mishi ka zo ka ture shi to zuciyar shi za ta zama ba ta sanka zai zama to ka zama ka adawa shi adawa take kunnuwa kan abin to amma daman ka a shigo in dai ya shiga to ka a shiga ka yi hakuri amma na ya shigo kuka aka gugurma ya ka ture shi to Allah da biya za ku samu shiri wannan iya kawo adawa tsakanin mutum da mutum haka yana bai halitta ko da masu arman ya yi dai kayi laifi shiga kuma iya kan kai ka shiga ya shiga iyawa ga dalilin tana san shi amma dalilin iyawa kashe matsayi ne ko kudi kan yi shi wani da man kai shi dalilin ka sai za ta bar shi tana san ba tana san shi tana san shi amma abin da ka biyo baya da shi da ka zo ka iya akwai na daban na duniya wanda zai sa in ka zo ta hihita ka akan shiga ka kenan ka tura shi dan ka yi shi ka zani shi ya kusa annabi ya hana ya ce hatta turkul khatib abalahu sai wanda ya shiga arman kayaka ya shiga amma an buga an buga ya ka samu biyan bukata ya janye to naka shiga ko kuwa an hana shi ne an ce gaskiya bai yiwa lokacin da za ta misali ba ta san shi ko ban ya ce bai ba shi ba kaga a lokacin nan kake nan wani ya dama shi amma ana cikin yi kaka shiga amma kun ji labari kuna tsere kuna tsere kai su guje ku shiga tare wannan ba laifi bane ba ku shiga tare baka labari kun je shi kai ma ka je wannan kowa ya kai kan dake shi kowa ya kai takara shi ba laifi bane ba aka takara tare mai rabo doka a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam mata wajen sabita wannan wannan wannan daya cikin mata mata mata kai Fatima tana gani wadda annabi ta zo tana tana zawarci Abu Sufyan ya shiga ma'awiya ya shiga ta kano shawara ya rasulullah ma'awiya ya shiga almina haka abu sufiyan ya shiga almina kuma ya me za ka ce mini ya ce to shi dai ma'awiya iya bugun mata ƙarrab shi kuma abu sufiyan ya kawo shi na rikewa ne rike zai a takace ya kawo shi ma aibun shi matsalar shi don ta makanar da mutum shawara kan harmi ko gami gaskiya akwai ba ba kan shi giba an ce ko a cikin giba ta giba ba cikin giba sau ta min labarin misali wane iya san diyarka me matsayin shi da matsayin na shi ba san koyi maka ba kuma ba kan shi giba ko za ka tanga san diyar wance me halinta ka san halinta mara kyau nan ka ba da labarin ga halin wanda ya yi shi ta kwaje kaza kaza amma ko tana kaza nan ba kiran shi giba ya kawo na ga cewa ɗaya bai da kuɗi ne ba kuɗi lama ta lamar lahu sau lokacin lamar lahu wata bai da dukiya bai da kuɗi sai ta amma abin an gaya miki ki armi usama kaga annabi ya karo na uku ma a cikin takarar annabi ya karo na uku da biyu ta zo ya kara mata na uku kenan ga gashin aka ce shiga takara lokaci guda ba laihi ba ne ba mai rabo ya doka mana ana maganar ka ji labari wani ya ciki sai ka kewayo ta baya gargaye shi ka zo ka kewayo bai sani ba ka zo ka ture shi shi ne ake magana kenan sai in ya bari aure ya arzana lahu ko kuwa ya ba ka uzuri ya ya ne uzuri misali ya shiga ya buga an kice mishi iko a shi bai jaraba kuma ba ba shi ba da ta ji labari kai ma kana so wani na ji labarin kaza yaya in je ba wanda na komi sai ka ce min ka je ka inda rabon ka samu haka yana haka wannan a rayuwa na shiga wata hanyar kan yi a rimiyar wannan abu ta kiyar sai mata suna ta ce mata suna wannan washi kuma na sama zai sa bata suna ni dalilin ina malami bata suna na buga na buga na buga na buga da yake bata suna musa bata suna ina samu rahoto a wajen makusancin ta iyawa iyanan ma ita kurin ta ce an ce mata kata ar malami malami a kowa da rayuwa akwai matsala malami ta ce kurin ta mata kun shi zaba kun yi mana kurin ma ita a mata wasiya kuma daga uwaye daga gida kata armi malami a wahala to kenan shi da ta shi kuma na ga shi kuma dan uwa ya san armi shi kuma dan kasuwa ne na ce wani kai ji gidan wani akwai diya ban gaya mashi ba iyawa za mata armi ka je ka shiga shi ji shiga ana yi ana wakatun kacewai ana yi kenan ana yi ba laifi ba ne ba kenan kuma na na wanka yau ba da shi ne rakon da wa ana yi ana yi ana yi kenan kenan ana da dama ko in ko ijen ne ko kuwa ka taimi uzunin shi kai kana so ka shiga in ya ce shiga ka shiga ba matsala ba ce ba wannan shine abin da yake mas'ala kenan ta kyakkyawar zamantakewa kakka shiga araman dan wanka musulmi sai bayan da ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo wa an sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala ja'at mar'atun ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah ji'tu ahabu ahabu ilayka nafsi fa nazara ilayha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nazara fiha wa sawwaba thumma ta'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابي فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجين فزوجنيها فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إذاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء abin da hadisin dago ne ne a takaice abin da yake ruwaye za ku yi shi gaba daya abin da yake ruwaye sahal misal yake cewa wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ya manzon Allah ji'tu ahabu laka nafsi nazo na ba na ba da kaina gare ka ta yana sallallahu alaihi Allah ba shi damar mace ta ba da kanta kyauta na ta shi kada ka ba haka to ne mata wani mata kayan ta zo ta ce na ba da kaina kyauta gare ka ya rasulullah فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه فبعد سلام يجي بيتا sama da ƙasa ya diba samanta ya diba ƙasanta da kyau ki ne kalle ta sama da ƙasa da ya dibe ta ƙasa da sama sun matsata a rasulun sallallahu alaihi wasallam ya sun kai ya yi shuru ya magana falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an darsat da ta gade anan bai magana ba kamar da kidan bai bukata sai ta zamna gi ta zamna ita zamanta ta zamna ana a cikin yan majalisi fa qama rajulun min ashabi cikin sahabi wani tashi yace ya rasulullah ya manzo Allah in lam takun laka bi hajatun fa zawjiniha an har kai baka bukata ne almamun eh in kai baka bukata almamun ne kina shi da sai almamun shi eh qal sai annabi ya ce ma shi wannan mai tambaya almamun shi annabi ya bukata sai manzo Allah ya ce mishi fa hal indaka min shay akwai wani abu a wajenka kina abin almamun abin sa kina sarki kina abin zabata akwai wani abu a wajenka فقال لا والله يا رسول الله باكون هذا نزوا والله باكون باب اما يفعل فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا وما جدا كبنت كفو ka samu wani abu kawo kun sha'an samu wani abu ne wanda kawo ba fata hafa sun maraja yaji bincika ya sake dawowa faƙar la wallahi rasul babu babu wallahi rasul yan ku diba matsayin sahabbai wani zamanin a wannan halin a matsakama addinin Allah yake babu ko abin da babu kwan ya ka cima abin san ba wani abin da ake nema da yawa ba ya ce la wallahi ma wajen tushanci na rantse da Allah ba sai makomi ba faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzur walau qatan min hadith ka je ka jibo ko zobe na bakin kare iyakar talauci da kowa ko zobanya ta bakin ba ta zurfa ba ta bakin kare ka je kawo wani ya karanta da kai a ba almai kyauta sadaka babu babu almai ba komi amma sadaki ba shi da iyaka yawa ko karanci ruwayar da ake kawo wata wadda musamman malikiya ta dogara kanta ta rubu dinar hadisi ne da isu duk malaman hadisi babu wata hanya da zai samu dogon dogara akan hujja da shi akan cewa al sadaki in ya kasa ta karame bi ba babu ruwa ta fatata inda rubutu ne ta fata ya tabbata akan maganar haddi na sata wannan ya tabbata abinda aka doka sai in ya kai rubu dinar amma akan arme babu kasa ko sama duk abinda aka bada wani abu dai wannan iya cikin dalilai da ake kawowa na hakakin kaga cewa je nemo ko da khatamin hadidi ko da zobe na bakin kari kuma bai samu ba fazahaba sun maraja'a ya je neman zoben nan da bakin karhin ya dawo faƙala ya rasulallah la wallahi ya rasulallah walau khataman min hadinarin tsaye da Allah ya manzan Allah ko zoben na bakin karhi ban samu ba ولكن هذا إزاري قام هنا سالم قال أبان حديثا yace wannan bawan Allah yace ga mai yana ma na wuri da ba nan na kasa ne babu na sama ma ba ma na kasa bayan eh zai guda ne aka dalilu ba kurin azamna ba ma na sama shi kadai gare shi kan da bini abu musulmi kun sai bai ba da ɗayan ba to ɗaya ne zarin ne na kasa ne kurin babu a sama ya ce ga zari na falar tana da rabi na bata rabin shi na bata rabin to jin haka faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta sanar bizarar za ta yi da izarakinka ɗaya illa bistahu lam yakun alamin shi in kai kasa bata aiki da shi duk ɗaya ne inda ma biyu da ƙarshe da ɗaya in kasa in kasa ita ba ta sa ba wala basatu lam yakun alaka min shay in kuma ta saka ka samu ba to ne mike ba bi makata kin ba wani komi tunda rabi ne guda ne to akan haka jalasa rajulun fajalasa rajulun sai ya zamna hatta idza qala majlisu qam an jima a zamne kidan babu abin da ya kawo na ibada zalikin shi bai wa ɗaya ne ba a iya raba biyu fajalat rajul ya zamna da ya zamna hatta idza qama majlisu qama an jima ba shiru ba magana ba bayani kuma sai tashi kenan sai ta yada kana da ya tashi fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa amara bi fadu'i fadu'i bi ya tashi annabi gashi ya kama ba zai ta yi ya dangana sai annabi ya sa aka kirawo shi aje a kawo shi a maido shi falamma ja da ya dawo a nan ne a ma za ma aka min alkur'an kai na alirama ya san kur'ani ita bai shi to yanzu me ka kiyaye na alkur'ani da ya mun me ka kiyaye na alkur'ani قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها yace na kiyaye sura kaza sura kaza sura kaza ya ambaci surorin da ya iya faqal sai manzo ya ce mishi taqar taqar'uhunna an zahar qalbik kana karanta sama na azuciya farkiyar azuciyarka kidan a kada hadace su ka hadace su kenan qala na'am yace ina hadace su qala اذهب فقد ملكتها ملكتها بما معك من القرآن كما ملكتها بما معك من القرآن كي نا جيكا كامل لكيتا da abin da ka sani na alkur'ani na ma'ana abin da ya sanin ya koya mata nan aikin da zai yi shi ne matsayin sarakin shi ya yi mata wani amfani ya karantar da ita wasu surori na alkur'ani duk da makatarwa an kama magana bakara ce salatu da kuma sai karin haddace surar shi dai a takace a nan an nuna sallallahu alaihi ya ce je ya koya mata wani wani abin da yake na alqur'ani ya koya mata hadda ta kiyaye shine sadakin shi an ce wannan shine hujja cewa inda har akwai maganar sharadin kaza ko rubu dinar gaskiya da ba kanu halal ba da baiwa ce komai kenan kana ga iyaka ce iyaka dai kirinde ya wani aiki ba a badawa haka nan shan za mu gane kirinde ba a arme sadaka ba a arme kyauta sai dai ɗan har ka gajiye ne ka ba shi sadaka sadaka kai ka ba shi ya ba ta amma ba a arme kyauta babu shi damun kuskure ne aka yi ta yi na sadakatun jariya sadaka mai gudana aka fasara sadaka budurwa aka taba mutane alamomi ya mutane ya kan kyauta gaskiya ne kuskure ne wanda aka ta yi domin yan wasu an ce maka abin da za ka mutu ana rubuta ma lada a baya shi na abin mutane ya sai da Allah ne san Allah ne san an sanin sa cikin abin hudu annabi ce idan mutum ya mutu zabata insani ko in ka ta'amalu ila min talaka ko ta ko ila min talaka in mutum ya mutu ake shi yanke guda uku a cikin an kawo sakatun jariya ko a wani sami da wuda ko a wani mintafofi a cikin guda uku da yake samun gaban ka mutu da na gari maka addu'a da da naka ce da ilimi da karantar da shi za ta to sadaqatul jariya ya ka fasara sadaqatul jariya mana sadaka ta budurwa shi kuma sadaka ana sadaka ana mai gudana ce siffa ce ta sadaka ke ta jariya ke jariyatun ne ma'ana sadaka mai gudana wanda bayan ka kayi ta bayan ka za ta aiki misali kayi rijiya kayi makaranta kayi wani abu daban ne wanda bayan ka za a rika amfani da wannan abin kuma kenan ladan zai bi ka domin ko a fasara sarƙa mai gudana sai aka sa jari mun sarƙar budurwa yanzu za ka yi in kai ta kenan bayan ka za ta rurza malada shi kuma ga dama su kanta dama malamai na ke ba sarƙar dama to an ta zamanin ga rashin fahimtar larabci ne su mace ɗan harko da su ba da gangam gaskiya rashin fahimtar abin ne da su ba da gangam don kurin a ba su banza a haka suke tsanar karancin karatun ne suka yi wani mummunan fahimtar ta a baka sadaka budurwa ba a ba sadaka budurwa ba ba da kyauta ko ma me a bada ko da kaɗan ne ka zana wace ko ka babu babu zoban fage kare ko amma ta ce ji dan wani aiki ne ya koya mata wani abu na Qur'ani shine matsayin sadaka yace wannan ruwaya yace bakadan malakata malakatuha كم كده ده ده نقول لكم ها ملكتكها ملكته ملكتكها ملكتكها ne ملكتكها na mallaka ma ita kenan da abin san kenan na Qur'ani eh eh haka ne mallakatukuha na mallaka ma ita mallakatukuha da abin bai ma maka nuna na kiran qur'ani da ka sani har da zakai da ita ne na mallaka ba kiran kama da kai ta kai wa fi lafazin qala lahu in talib faqad zawaj zawajtukuha zawajtukaha zawajtukaha fa alima min qur'ani ita tarwa ce kaje zawajtukuha na armaka akai na arma maka ita fa alimaha min alqur'ani ka karantar da ita wannan abin da sanin na qur'ani ke amma na mallaka ma ko na arma maka dukkan magana guda ce eh amma zawajtukuha ko malakatukuha dan dai na arma ma ita ko na mallaka ma ita annabi yake da magana ke ya ba shi ita akan wannan abin da yake yana alqur'ani wa fi riwayat wata bukhari yace amakannak amakannaka amakannaka bima maka bin alqur'ani na baka dama kanta kenan mulkin ta abinda ka sani na alqur'ani din dai magana ce ta dai an bashi ta kuran kan abin da yake yana na na qur'ani wali abi daud an abi hurairah radiyallahu anhu qala ma tafa yamma tamam me kake yayi na qur'ani سورة البقرة والتي تليها بقرة da mai bi mata kenan Ali Imran ko yace qalat qum fa alima 20 aya ta shirya kwakwa mata aya 20 amma ta wannan ruwaya akwai magana kan rashin inganci da Hafiz bin Hajar Amal Albani akwai matsala rashin ingancin ruwaya gaskiya tana da matsala war ta haddade aya 20 shi dai kurin dai wani abu na Qur'ani ya koya mata abin da yake na Qur'ani babu haddadewa kamma ce aya 20 kin ce ko ta kai aya kaza kudin dai a takaice mutum in dai ya wani ɗan aiki kaɗan ma ya yi dai ka a yi arme fara kuran ko da kaɗan ne dai a bada ne ga mata matsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته